أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقباب فريد الداري على الإطلاق هاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد أئمة هدري لنا بهذا المعذري والتعد في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب أتى ترده إلينا في وقت إتياجي إليه يومنا زمان قوم الشاء شدة الشاء بقي أشكن جواهر المعاني muna magana akan mun yi magana akan hali da makami na shau tijari da siffa yanzu wani shehana abil abbasi at-tijjani Allah ba mu albarkacinsa min haza daga cikin duk abin da aka faɗa ma la khafa an fihi babu abin da zai buya ala man ya luzu bi janibihi ga duk wanda ya fake da janibin shau tijani wato duk wanda ya fake da jalimin shehu tijani ya san cewa ga irin abin da Allah ya bashi a cikin siffarsa Allah ya bashi tawakkuli ya bashi tafawudi ya bashi rajin bi qaba'i ya bashi safiran li balwahu ya bashi shakiran li ni'amahu ya bashi ya bashi mulk ya bashi ubangiji ya bashi abubuwa masu yawa wajen soyayyarsa ya sa shi ya ƙare cikinsa sannan kuma ya ba shi haƙiƙatul ma'arifa wannan duk Allah ya ba wa Shehu Tijjani saboda haka wa maninta ma bi zawi sa'adati kuma ya sa'adi idan ka zauna da mai arziki kana yin arziki saboda haka kenan babu babu mamaki cikin manyan luzu bihi idan ka fake da shi ka zama mai arziki mun ga wanda ya fake da gwamna ana bin shi ana neman alfarma mun ga wanda ya fake da ciyaman ma ana bin su ana neman alfarma mun ga wanda ya fake da mai kuɗi ana bin su ana neman alfarma to balle wanda ya fake da wanda ya sami Allah aw yumaris sha min ahwalihi ko kuma yi mumarasan wani abu bayan ka fake da shi kuma ka ɗauki irin ɗabi'arsa wa isharati da ishararsa wa kalami da maganarsa wa yakfika min amrihi ma wasafnahu ya ishe ka cikin lamarin shi wata jani abin da muka siffanta a kansa wa ma kamaluhu kamalan shautan radiyallahu anhu fa huwa tamamun yana da cikan kamala a cikin waliyai yana da cikakken ma'arifa a wajen Allah madaukaki hasbu ma qarrarna dalilahu ta wajen muka tabbatar da dalilinsa wa quwwatu batinihi wa zahiruhu da karfin batininsa da zahirinsa ana ganin mutum da karfi a zahiri ana iya kuma gane karfin mutum a batsini to yana da karfin zahiri da batsini jazban wa sulukan wajen jazba da suluki ya ake ake gane karfin batsinin mutum shine haɗa maka bala'i lokaci guda a same ka kuma tangaran a yi mu'amala da kai na duniya kaman ba abin da ya same ka amma in da taɓa ka a ji ka a wargaje to batsinin ka a shiri ta yake Allah ya kiyaye wa jam'uhu bainahuma ala atammi wasfin wato haɗa wayannan gurare yana daga cikin mafi cikan siffa wa akmal wajayin yana da kuma mafi cikan kamala a kamal wajayin wajen cikan fuska aidan wa dalilu quwwati batinan dalilin karfin sa na batini ma ta kaddama min ahwalihi abinda aka faɗa maka daga ahwal da yake ciki wa dalilu zahiran dalilin karfin sa na zahiri ma ya ci ba'du zaka gani baya insha Allah ta'ala min siyarhi a cikin tarihin alihi da irin aikinsa domin za ka ga irin aikin da yake farawa baya bari kowane lokaci in yau yana wuridi dubu ɗari biyar misali to in wani ya fa- in ya karu ga wani mai dubu hamsin to baya rage wancan ɗin yana yin wani yana karuwa in ga karatun qur'ani ga kiyamun laili ga karantarwa ga sada mu- ga mu'amala da mutane wanda mutumin da yake mu'amala da mutane shi yake sanin ya ake duk mutumin da baya mu'amala da mutane bai san gajiyarwan mutane ya fi wannan aikin ba gajiyarwan su kawai ya fi wannan aikin gaba ke daya mu'amala da mutane Eh, wannan ya zo kai mu'amala da shi wannan ya zo kai mu'amala da shi wannan ya fi kaje ya fi noma aiki ya fi noma wahala ya fi noma wahala sai in mutum Allah ya sare masa tukuna zai gane wani abu a ciki wala akmalu minhu babu wanda ya fi shi cika walhamdulillah fi zalika kulluhu godiya ta tabbata ga Allah cikin wannan dukka fi jamhurul arifin cikin jamhur na ma- a masana Allah kama ta kifu ala kullin kamar yadda zamu tsaya akan komai bi muhallihi a muhallin da zai zo insha Allah ta'ala wa min kamalihi daga kamalin shauti jani radiyallahu anhu nafuzu basiratihi wato zartuwan basirarsa arrabbaniya ta ubangiji wa firasatihi annuraniya abinda yake faɗa ya kasance shine firasa nuraniya allati zahara muktabaha wanda mahukuntanta yake bayyana fi ma'arifati ahwalil ashabi cikin sanin halayen sahabbansa wa fi gairiya da waɗansu su min izharil mudmirati ya bayyana abubuwan da suke boye a cikin zuciyarsu su boye abu ya faɗa musu ga yanayin abin yake ko ga maslahan abin ya kauda kai kawai ga maslahan abin wai ibarin bil mugayyibaci kuma ya bada labari ga abu kaza yana faruwa a Kano ga abu kaza ya faru a- a a- a Madina ga abu kaza a America ga abu kaza a London ga abu kaza a Dakar misali irin wa'annan mugayyibat wa ulum bi awaqib al hajati yace amma kuma ba komai naga lokacin yayi kusan karewa zuwa lokaci kaza kawai Allah zai tsaye da abin ga shi ana bala'i amma lokaci kaza ne zai tsaya wa ma ya tarattabu ala min masalihin da abin da yake jerantuwa a kai na daga gyara wal afat da laifuka fa yurafa ahwal qulubi ashabin yana fa ya'rif yana sanin yana sanar da halayen zukatan sahabansa wata hulu halan kuma ya tsayar musu ga yanayin yadda ya kamata wa abdal agrabin da kuma badalin manufansu wanti kali agrabin da kuma biyan bukatan manufansu aidan wa halatu iqbalihim wa iradihim da halin fuskantar su da juyawansu wa sa'ir ilalihim da sauran illoli wa amradihim da rashin lafiya wa rafu alaihim zahiran wa batinan yana sanar da su zahiri da batini wa maza da wa mana kasa da abin da ya karu da abin da ya tawaya a cikin lamarin su wa bayyana zalika duk yana bayyana wa mutane fi ba'dul ahyan wani lokaci wa taratan wani lokaci yasturuhu rifkan sai ya dan wani lokaci in bala'i zai samu mutum in ka gaya mar wani sai ya mutu kafin lokacin ya zo saboda gigicewa dama tsorace ke aka ce to ai abin kuma da sauran lokaci kaga sai tashin hankali ya faru kenan Eh, min al ihtiyari wajen ihtiyari wal imtihani da jarabawa wattafaqat li ghairi wahidin ma'ahu sun yi tifaki ba da mutum ɗaya ba fi zalika cikin wannan kabaya gayar mamaratan an yi waɗansu hukunce-hukunce waɗansu kabaya ya, ya gudana ba so ɗaya ba wa kafiran ma yujalisu insan da yawa mutane suna zama tare da shi fa yata kallamu lahu alama fi batinihi sai mar magana cikin abin da yake cikin munmarin su shine batinin sa wa ma shagula qalbahu min al-hawa da yadda ya shagala son zuciyarsa wa umuru dunawiya da lamarin duniyarsa riga ba ba yana mu'amala da shi bane amma ya gaya masa ka gyara kaza ka gyara kaza cikin lamarin duniyan kaza ka kare ka gyara kaza ka gyara kaza domin na kana kaza Na- duk yana faɗa musu haka wa ya yunu nau allazi shagalahu min hafi kalamiha kuma yana faɗa musu waje kaza ne yasa abun ka na kaza ya toshe ko abu kaza ne yasa kaza ya faru kuma ba ka zo ka kama su ƙara ba wa ya takalau bima sana'ul insanu yana magana cikin abin da mutum ya aikata min qabilis salaf daga abubuwan da ya aikata baya abin da ya sa abu kaza ya same ka yanzu saboda lokaci kaza ka taɓa yin kaza ne eh abin da ya sa kaza ya same ka yanzu saboda lokaci kaza ka taɓa ma salafa aikin da ka aikata baya sai to shi ya taso maka wayannan abubuwan suka faru Eh, kala majalisati qariban kafin zama da shi a kusa kullu zalika duk wannan ala ala sabilil ijmali hanya ce ta ijmala wa darabul amsali da buga misali ka kauli radiyallahu ta'ala li babu ashabi kamar yanda ya faɗa wa sauran sahabbansa anta kama ya kulun nasu kamar kai kamar yanda mutane suke faɗa akan ka haka kake yasratu zubratun kaman suna suna magana ne da irin kaman kaman mu ce menene mai daukan kanwa me yake cewa a hausa madaukin zama da madaukin kanwa ya wato kamar haka yusratu zubratun eh suna irin wannan waya tawara an ibrati yana taware ga ibra mukashifa lahu an fili kabi salafin lahu abubuwan da koda ya kai kaman kankantan abun ya kai kamar ramin allura zai gaya maka illa ka aikata abin lokaci kaza mukashifan lahu an ta illal qalil salafan lahu wa yabihum an sahibi an ghairi ta'ayini wa yabhamu wani lokaci yana koyewa mutum min ghairi ta'ayinin lahu ba tare da ya faɗa masa ba sai masa ishara kawai bishimatin da irin ɗabi'a na manzo Allah au isharatul hisiya ko ishara na motsi ka an ya kula kamar ya ce ma balal insani ya fal kaza me yasa mutum yake yawan ƙarya ne kai kuma ka san ka dana ta yawa da kai yake eh amma ba zai faɗa ba ya ce ma balal insani ya fal kaza me yasa mutum yake irin kaza eh to mu yufhamu kenan sai ya boye haka wa haqqa ma ya faru an ya kun lau kaza to ko duk wanda ya yi haka to dole kaza ya same shi ya faɗa maka abin da kai kuma ya faɗa maka abin da ya same ka kuma abin da ka zo da shi din kenan eh ka zo ne da ka yi tambaya akan abin zai faɗa maka me yasa mutane suke kaza ya mutane suke ɗauke ɗauke to duk wanda yake ɗauke ɗauke yana ɗaukawa waɗansu shi ma za a ɗauki nashi ka kawo ƙara ne an yi ma sata a yi maka addu'a kar kar abin ka ya koma hannunka suturan ala fa'ili wannan yana suturtawa mai aikatawa kamar ta zawo hikimatun rabbani kamar da haka hukumar rabbaniya a rahmaniya take yi wajen da shari'a shari'a ya zo da haka wasu natu suna zo da haka izal basiratu kalbasari domin shi idon zuciya kamar idon ido ne ya ji bugabuha ya kamata shi ma a rufe shi ba ko lokaci ake bude shi ba shi yasa Allah ce kullil mu'minina yaghdu min absarihim ku gaya mu'minin su rinse idanuwansu ka gani wato ba kowane abu ne ka gani za ka yi magana ba eh kullil mu'minina yaghdu min absarihim wa illa huwa radiyallahu anhu mir'atun jalisi in ko ba haka ba shehu shehu tani radiyallahu anhu shi mir'a ne na abokin zaman sa kamar madubi ne kana zuwa yana ganin ka ya san duk abu da kai eh ba ma shi ba almajiran sa haka ne ba ma shi ba almajiran sa haka ne mun taɓa yin wani musu da halifa ɗaya lokacin she yana da rai akan wani su a maroko wanda suka rasu miji da mace ne suka rasu aka binne suna kwanci har yanzu ba abin ne su ba kan gado eh ban san yanzu ba suna nan shari jikokin shautu jan ne ne suna nan a ɗakin su suna nan sun ce su kasa ba ta wasu ba a basu a nan haka su suna nan to mun yi maganan a waje muka kasa kawo sunan da ni da shi da manta ne muna shiga sai sai ya ce ai wani da wani ne muke magana kansu eh muna shiga wallahi eh to irin wayannan haka duk suna nan duk almajiran suna ga dan wannan sirrin saboda haka gwargwado in dai kai mujalasa da su zaka gani da yawa an zo wajen su kuma zo kana zuwa kafin ka faɗi maganar sai ka tashi ka tafi wa komai abinda kake nufin Allah ba zai yi ba in ka zo kana jin tsoron a yi maka wani addu'a ne ka tashi ka je ba komai wa mubsiran lihissi amrihi wa hasisihi yana kallon motsin al'amari da abu mai motsinsa da wanda ya yi aka yi foundation la ya fa ala basirati zalika babu wani abin da yake buya a cikin basirarsa wala ya shizu ana shay'an babu wani abin da yake zama shazi mimma hunalika akan abin da kenan hatta ana idza jalasnahu har ni in ji mai littafin idza jalasnahu in muka zauna da shi kullu na yukhafu ala nafsi kowa yana jin tsoro alfadiya kare saboda yana kiyaye wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne Allah ji kan iyayenmu Allah ji kan shehananmu eh mu mun zauna da iyaye irin masu wannan tafiya domin ni kullum sai na ganin kamar ba abin da nake a duniya wanda ba a gaban baba nake ba sai wallahi babu saboda duk abin da nayi wallahi tallahi sai ya gaya mu wallahi tallahi kaman a gaban shi nake yin abubuwa na dole sai mutum ya takura to kuma ana yi ne don ka zama mutum eh dole sai duk abin da kake yi kawai suna kallon ka kaman a gaban su kake kai ba ka isa lokacin da ya ba waya balle ka ce wanne ya gulma ya gaya musu eh to amma za su ce me yasa kai kaza kaza kaza kuma su ja maka nasi su ce ka masarauta ni haka da ake mu an mun haka irin wannan duk ya faru wai dalibi na salamata kana neman zaman lafiya wal afiyatu da karewa lafiya lima ta takarrara lima takarrara alaina min amrihi saboda abin da ya kai ya kawo cikin al'amarinsa min aswai ahwalina alqabiha duk wani ɗabi'a ka muna duk wani abu da kai kuma mai kyau ba zai ce mai komai ba amma mummuna ɗaya ba za a bar ka ba eh mummuna ɗaya ba za a bar ka ba amma mai kyau ba za su ce ma komai ba saboda dama shine manufin manufan Allah ana wato ita dariƙan yasuqul insanu ne ila ridallahi yana kora mutum ne zuwa abin da Allah ya dade shi wannan gashi nan mun zauna da almajiransu na ƙasan mun zauna da su mun ga haka suke yi balle shehu tijani ma'ana eh wannan duk ya faru kuma duk abin da na san ya faru in na ga wannan din na sani a wajen wallahi tallahi zan ce gashi nan kuma na ganin na sani kuma wanda suka san an yi hakan suna nan da yawa akwai wanda da a yi irin wannan abubuwan da shaidu ma a gurin wai za ja wa ahadun idan wani ya zo wajen shehu tijani yasta shiru fi amri dini yana sai masa ishara cikin al'amarin addini au dunawiyan ko duniya ka amrul ma'ashi masalan kaman abin rayuwa misali bayyana lahu maradiyahu sai faɗa masa ya ce to ai kaza ga riban sa wa rashadu misaliyahu ya ce to kuma ga yadda za ka yi wa nadu ga kuma ladabin salima fi na jawo hali saboda yadda zai yankubuta wa fala malihi da kuma tsiran dukiyarsa ta yan jawo matsalobahu abin da yake nema sai tsira waya sulmar gobe ya sadu da abin da yake kwaɗayi wa yi bayan lahu husnul aqibat kuma ya bayyana masa kyakkyawan ƙarshe yadda zai in ya tafi akan haka wa man kana rajihi wa muraqibihi wanda ya kasance ya kaunace shi ko yana kallon sa fataka basiratu radiyallahu anhu ala umuri to basira za ta ta habku akan sa akan al'amari kamar yake kamar yadda take la'ana nashi'atun amma kamula fihi min nuri domin abin yana saryani ne nashi'a ne wadda take cika cikin haske a jikin mutum ana neman a ɗora ka ka kai wani abu wanda za a iya sa ka ce to kai kuma ya kamata ka je ka karar da mutane kaza wa min al-ma'lumi minhu yana daga cikin abin sananne fi istisharatin cikin istisharan anna al-mu'tadira indahu abinda ake lura a wajensa allazi alaihi al-ma'ulu wanda ake komawa kansa huwa ma da aka da yin kalamil awwali shine idan aka yi in ya zo zai ta'abiri na ru'uya to ana komawa ne kan ainihin maganan farko wa bi zalika saraha aidan gairi ma maratan da wannan yake bayyanawa is ilmu haula il qaumi domin ilimin wa'annan mutane radiyallahu laysa an riwayati ba ilimi ne na riwaya ba wala fikratin kuma ba tunani bane wa inna ma huwa ilmu ladunni ilimi ne ladunni wal fatahi rabbani wal fatahu rabbani kuma fatahi ne rabbani daga ubangiji wa ma hasala awwalan duk abin ne da farko fa huwa zalika shine wannan wala yasul illa ainul hikmatu was sawabi babu kuma abin da yake faruwa sai tsananin hikima da dacewa fa inna ittiqaduhu al mustashirun sun tuwassa wanda yake ishara a sura ala hikimatin yana yana dacewa ne da hikima istisharatun na ishara wani kalama bi ganimatin yana jiyawa da ganima wa tijaratun da kasuwanci wa illami a bihi ko da bai riko da shi ba wa raja fi kalamin sai maimaita cikin magana fa innahu yujarihi shine zai jayi fiya ta yin sarifa har ya juyu ya koma gun da yake fa in amila bi mutalal kalami idan ya yi aiki da ƙarshen hukuncin na akhir kana bi ma'azilin an isa mata tadbiri to ya zama kamar an saukar da shi ne wajen tabbatar da abin juyawa wa mudhi'an li fa'idatin kamar ya tozartar da fa'ida al-maqsuda wanda ake nufi walam yamja amalu aikin sa ba zai tsira ba wala amalu ko gurin sa ba zai samu ba wala wala yatayassara lahu dalika al-amalu aslan wannan aikin kuma ba zai masa sauki ba domin ya saba da abin da aka sashi a kai fa yarju li muqtalat isharati sai ya koma kan abin da aka masa ishara fil kalamil awwal maganan farko ya bi wai alam ya sani anna hikmata anna hukumatul lahi fi hukuncin Allah a ciki ga yadda yake wa ya tabayyana lahu amru a bayyana masa al'amarin tibyanan bayyanawa wa tifa alai ayyana ya tsaya ana gani kuru-kuru wa hadha min mashtahara wannan yana daga cikin abin shauta ne yayi shahara wa sha'a mutane suka san shi wa za'a yawa yawa su inda jullul asadi wajen mafiya yawa daga cikin sabon safil mani wal intifai wajen ya hana abu ko kuma amfana da abin da ya faɗa wa mimma huwa dalun ala basirati yana daga cikin abin da ya nuni akan basirar shehu tijani wa kotu nurihi da karfin haskensa wa kamalu ma'arifati da cikan ma'arifansa ikhbaru an al awliya al madin yadda yake ba da labari akan waliyan da suka wuce min al akabiri manya وغيرهم da waɗansu ka annahum radiyallahu anhu ma'ashara li kulli man ahbara anhu minhum kai in ya baka labari akan waliyin da ya wuce kai tsammanin sun yi zamani ɗaya tare da shi bakara abu radiyallahu anhu an hali gair wahidin ya ba da labari ba na ɗaya daga cikin waliyai ba wato kad allamahu Allahu ilmul madi wa ilmul mustaqbali eh an bashi ilimin da ya wuce an bashi ilimi saboda wirasatun nubuwa ne yayi gado ne na annabta sai ya faɗa maka labarin mutum ya faɗa maka irin siffansa ya faɗa maka abubuwa sai kai mamaki kuma yi zamani da tare da shi ne ya faɗa maka irin ɗabi'arsa da halayensa da makarimul alaƙa da zurfin iliminsa da makamin samagun da ya tsaya ce ai a waje kaza ya koma ga Allah ai kujera kaza ya koma ga Allah duk wannan ya ba wa mutane labari wa sabab bima yashuru ila maqamatin ka gani ya sifanta su abinda yake nuni zuwa maqaminsa maqamin su wa ma hasallahu bihi kullu wahid min hususiyati abinda wannan yake wannan sai ce maka wali kaza yake banta da irin nau'i kaza ne na daraja da kamala wali kaza kuma ya samu kamala ne ta bangare kaza zai iya faɗa maka ma ga irin ismin da ya tsaya a kansa har ya koma ga Allah eh haka وإذا سأله أحد عن واحد من الأولياء idan wani ya tambaye shi ɗaya daga cikin waliyai yu haddiruhu an halihi zai faɗa maka halin waliyin wa muqami da muqamin waliyin wa ma adrakahu da abinda waliyin ya riska wa hal huwa min hali tasarrufi aw gairi ka san waliyi hawa biyu ne waliyan akwai halu tasarruf akwai gairu halu tasarrufi eh halu tasarrufi daga cikin waliyai to su suna gaba da wanda ba halu tasarruf ba wanda kowane irin abu za su iya sarrafuwa su koma abu. Kana wa rabbi launi ya rawa su hali ayyanan yana faɗa maka kaman ana nuna masa yadda aka yi wa manzan Allah Isra'i. yana nuna maka yana faɗa maka wani ai kaza kaza ne ai ga kaza ma yayi kaza kaza kaza kaza irin wannan misali wata rakan wani lokaci za su alau adin an zalika idan wani ya tambaye shi sakata sai shiru wa arada ya kau da kai famin zalika daga cikin wannan ibari ana hususiyatu maulana idris al-asgar ya ba da labari akan idris al-asgar shine wanda ake abu samgun kenan eh wannan akwai idris al-akbar akwai idris al-asgar a fas ne wa azima haibati da irin kwarjinin shi wa jalalihi da karfinsa wa makanatihi da matsayinsa wa kamali da kamalarsa duka وعظيم هيبته وجلاله ومكانته وكماله وما حسه الله به من التصريف da abin da Allah ya keɓance shi da shi daga tasarrufi fi hayati lokacin da yake raye wa ba da mamati bayan ya koma ga Allah ma wani irin ƙarfi ya samu ka san wali idan ya koma ga Allah ƙarfinsa ya fi na zahiri ya fi ƙarfin zahiri saboda ai a raye yana da taklifin shari'a a kan shi bayan ya koma ga Allah kuma babu wannan alƙalamin to tunda babu wannan alƙalamin zai sarrafa hannunsa akan kowane irin abu wanda yana duniya za a ce waje kaza ba shi da hannu a kai waje kaza an tsare shi akan waɗansu abubuwa saboda ƙarfin shari'a na'am fayajillu ko fayajillu qadaruhu girmansa yana yana da ƙarfin bana ya ɗaukaka wajen kadari wa yu'azzimu amru lamarinsa yana girmama wa hullu ala ziyarati yana koyantarwa yana kwadayantarwa akan aziyarci wato maula idris al-asgari wa ta'addubu bayna yadayhi kuma a yi ladabi in an je wajensa wa muhabbatu da kwarjinsa wa misdaqu zalika gaskiyan abun huwa munzu da kala shay'ana lil fas tunda shehu tijani ya shiga fas ma taraka ziyaratuhu bai bar ziyaran wato shi maula idris al-asgar ba wa qudumu ilayhi yawman wahidan bai daina zuwa wajen shi ko da rana ɗaya illa limardin qabd sai dai in bai da lafiya wa min zalika ibaru wato labarin sa an qudbul kamili akan qudbin nan wal gausu shamili qudbin nan cikakke gausi shamili maulana abdussalam bin mashishi radiyallahu anhu shaujani ya bada labari akan sa da komai da komai kuma ba zamanin su ɗaya ba wa min zalika ibaru an wali shahiri ya ba da labari akan wali nan wanda aka san shi wal qulubul kabir sayyidi abi aza shine abu aza radiyallahu anhu min kamal ma'rifati billahi yadda ya cika wajen sanin Allah wa qada wa qada'ul hawaiji da kuma biyan bukatun wa alwafidin alai in mutane suka zo wajen sa Allah yana biya musu bukatun su wa ma sawallahu bi min at-tasrifi da abin da Allah yake bance shi yana tasarrufi ne amma akan kaza da kaza wal madad al-qawi kuma yana da madadi mai karfi lil kabiri wa sagiri wa da'ifi ga waliyin da yazo mai karfi da sagiri da kuma mai rauni wa yakuna yana cewa kullu ma qasara fi hajatin duk wanda ya tunkare shi abu ya aza cikin bukata ta quba ka'inatun mankana kowane irin bukata ka zo da shi Allah yana maka wa haddu ala ziyarati yana koyarwa akan ziyararsa wannan duk suka baki da yayi maganganu akan su wa ka sharhi bi hali gairin kamar yadda yayi bayani akan halin waɗansu min akadir al-awliya ta sultan al-awliya kamar sarkin waliyai shine maulana sayyidi abdul qadir jilani shi abdul qadir jilani radiyallahu anhu ibn al-arabi al-hatimi da ibn al-arabi al-hatimi wa abi hasan al-shazili da abu hasan shazili wa abul abbas al-marsi da abul abbas al-marsi wa sayyidi abi madina al-gausu da sayyidi abu madina al-gaus wa sayyidi ahmad bin yusuf da sayyidi ahmad bin yusuf wa ghairu radiyallahu anhu fala naqilu bi zikrihim ba za mu tsawaita ba wajen ambaton su duk shehu tijani yayi bayanin waye waye waye domin wayannan sune a karshe ma wanda ya faɗa da hasan al-basri da busiri da Shehu Abdulkadir Jilani da Shehu Ibn al-Arabi ya tambaye Sayyidina Rasulullahi a cikin su waye ya kure wannan kujerun na ma'arifa gaba na na walittaka gaba daya sai ce a cikin su yace Imam busari da da Hassan al-Basri da Shazili sun ɗauki ɗaya cikin goma suna ushurul makami ya ce ibn al-arabi yana gabansu ya samu sulusul makani ya ce ibn sayyidi abdulkadir jilani shi kuma ya kai nisul makani ce amma kai kai ne kai ihtiyadi da makamin shehu tijani to ta nan ne gurin da babu babu wani wali da ya shinshini kujerar shehu tijani dukkansu ko sun kalli hatamiya a hatamiya suke magana amma ba katamiya ba ahtaniya suke kallo wannan ana maganar ne a cikin hatimul makami ba katamu ba katamu ba wanda ya kalli wannan gurin balle iya siffanta shi illa rasulullahi samitu radiyallahu anhu yaskaru jullu man tawallal qurbaniyati yace naji shehu tijani yana ambata daga bayan manzo Allah wani ya hau kudubaniya bayan annabi wani ma ya hau kudubaniya wani ya hau kudubaniya wani ya hau kudubaniya da ya dinga faɗa wanda suka hau kan kujeran kudubaniya bayan manzon Allah har zuwa zamanin sa sai da ya faɗa eh wani kudubi ne daga shi sai wani wani ma kudubi ne sai wani wani ma kudubi ne ya dinga lissafawa sai da ya jire ya ce na ji shi la wakati na haza har lokacin mu wa kullu ma da karau duk wanda ya faɗa ya sifa halin kuma zai siffanta ce ga irin halin lokacin da ya hau kudubaniyar kudubaniyar ta zama misali kudubul mukami ne ko kudubul hali ne zai faɗa maka ƙudubul hali ne saboda kaza da kaza da kaza wannan kuma ƙudubin ƙudubul mukami ne saboda kaza da kaza da kaza wannan ƙudubin kuma shamilin ya haɗa kaza da kaza haka misali sai da ya bari har zamaninsa wa kullu ma man zakarahu yasifu halahu wa ma hasala lahu min maqamat aliyya kullum ala hasbi ma aulahu maulahu kowa zai faɗi irin abin da Allah ya iyakance ba shi wasafahu ya zaɓe shi wartalahu ya yarda shi wa haza wannan kana radiyallahu qabla hadha alwaqti kafin wannan lokaci ya faɗi kafin wannan lokacin sa ne yazo ya faɗi wayannan abubuwa wa amma al'ana amma yanzu fal galibu alayhi sukut yanzu baya magana eh eh baya magana radiyallahu wa ardahu wa mata na bi ridahu Allah ya ji da na ga muku a tafiya za ka yi ta maganganu za ka yi ta amma in aka je wani guri ba za ka iya ba za ka iya magana ba ba zai yiwu ba ne ko kaɗan saboda duk motsinka to sirrin Allah da ka fito da shi to amma a yanzu sai a barka kai sai amma in ka je wannan lokacin ba zai yi ba wanda bai sha ruwan da muka sha ba ba zai san magana da muke ba wannan magana ce ta 'yan cikin gida kowa da abin da ba shi abin da Allah ya ba mutum sai ya gane wa min kamali yana da kamalin shauki yana radiyallahu anhu wa irfani il atam da cikan sanin Allahnsa ma'rifatuhu li ismillahi al-azim al-azam kaga ismillahi al-azim ismillahi al-azim ismillahi al'azim al'azam shi sai da ya zamo yana da hanya hudu duk sauran waliyan duniya wanda ya zo ka ji shi daban-daban ne in ya faɗi nan to wannan wannan wannan an an baka ismin ko na sai na aliyu to akwai kuma ismullahi al'akabaru ismullahi al-akbar ba azim ba akbaru a hannun shautu jami ce manzon Allah ya nuna masa ismullahi al-azim duk wanda mazaje suka tafi da shi sai da ya nuna masa sannan ya ƙara masa kuma abin da babu irinsa kafin shi kuma duk yana hannun almajiransa a yanzu ne yana hannun almajiran Allah Allah an famu da mu Allah ba mu Allah sanar da mu hazma ahbarana bi zalika gurgudu inda ya ba mu labari wasu na bayyinu insha Allah ta'ala fi muhalli hunalika zai faɗa amma ya zo nan gurin masu yayi dungu eh dole baya fita gaba daya saboda ismin wallahi mala a cikin fatiha ne fatiha ne eh fatiha ne idan aka je fatiya in ya tafiye tafiye ɗauke ka ya ɗauke ka sai kai ka wani wani halara sai a yi maka interview in ka cancanta ka wuce kuma ka cancanta ka tsaya a nan wurin daga nan ya sake kai ka nan daga nan kai ka nan har a zo ka gane yaya tasbihin manzan Allah ma yake yaya tasbihin sayyidina Ali bin Abi Talib yake to wanne ne wanne wannan duk lokacin da kake kawai mala'iku ne suke tsira kuma da siffanka a gurin suke tasbihi duk abin da ka faɗa mala'iku ne a lokacin sai ga harafan aksari goma sha ɗaya ne bismillah lazim ne Allah ka taimake mu wa min kamalihi radiyallahu anhu wa ulul mansiri ash-sharif da daukakan mansibinsa ash-sharif ma utiti min maqamul khilafati abinda aka bashi daga maqamul khilafa wa huddatu tasarifi da hudda na juyawa wa wali min niyabatin wa tahkimin da yadda aka jibantar lamarinsa na daga niyaba da hukunci wal amru nafizul amimi ya zartar da komai an yadda min jalabin wa dafa'in ko ko jawowa ko turewa wa darrin wa nafa'in ko amfanarwa ko cutarwa fa huwa yajaliu bi quwwatihi yana jan abu bi quwwatihi da karfin ilahiya wa yudafi yana turewa da karfin ilahiya wa yadau bi himmatihi ya tsora wanda yake so a gun da yake so bi quwwatil ilahiya wa yarfau ya dauke wanda yake so ya kawar da shi da karfin ilahiya wayar ƙabilan Allah ta'ala ya ɗora mutum yadda yake so waya zule sauki waya wali da amri ya sa wanda yake so ya zamo shugaba waya azil kuma ya tuɓe wanda yake so wanda baya so wannan ya zamo hukuncin hilfa kenan hilafa kenan eh ya zamo halifa saboda haka duk wa amri bi amrin lahi kenan duk lamarinsa abin da ya ga dama ya wanda yake so Allah zai yi ala ma sarrafa fihi maulahu gwargwadon inda ubangiji ya ga dama abin ya fito ta hannunsa wa makkanahu minhu abinda Allah ya ajiye hannunsa wa aulahu kuma ya zabe shi fa hukumu nafizun anillahi duk hukuncinsa in yayi kawai Allah zai ce haka nake so kana sai ya ce Allah haka nake so wa amruhu bi amrillahi horonsa da horon Allah ne min gairi haulin minu ba tare da dabararsa ba wa lakciyarin ba zaɓinsa ba da ƙudurar azizul jabbari ka ji yadda abin yake to duk kawai nan gaba ke daya gaskiya ne gaskiya ne Insha Ibrahim yake cewa hassanin lawa bit tasarifi in qultu kun yakun bila taswifi Ubangiji ya keɓe ni duk abin da nake so zan yi in na ce abu ya kasance zai kasance ba wai sai an jima ba bilati surifi a lokacin kawai zai kasance eh to wannan idan ka zamo na Allah Allah ya zamo naka ne ka riga ka shiga ka tafi ka tafi ka tafi yadda ka yarda da shi shi ma yarda da kai saboda ka sai ka zamo bakin shi shi kenan aikin sai fito a jikinka wannan sai a ce dan me ya fito a jikin shehu tijani gashi ya fito a jikin buhari gashi ya fito a jikin shugaban america ya fito a jikin na rasha ya fito a jikin duk wa'annan siffan ne su kuma ya aka yaka saboda ai almulku ridai fa man naza an fi ridai kasamtu wala ubali shi mulki baya magana akan musulunci zalla a wanda ya tahassusi da mulki da wanda ya tahassusi da musulunci shi aikin da ake bashi ba irin wancan bane amma yanda wancan yake yi a zahiri haka wannan saboda huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin a zahirin dole ka ji tsoro shine innal maluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'ala a'izzati alaiha azilla kadhalika yaf'alun ai aikin Allah ne amma kuma gashi a cikin ba musulmi ba yazo kuma ya dammara ka kuma ka dammaru saboda siffan da aka samu to akwai wanda yake a batini shi ma wanda baka san shi da bindiga ba amma bindigan shi da bom ɗinsa da nukiliyar sa gata nan duk abin da ya faɗa wa Allah Allah zai shi ba sai yayi sabon wani kirkira yayi wani abu ba a'a yana zaune zai faɗa Allah yayi kana da runduna na sojoji miliyan yana faɗan kalma ɗaya ta masa rahwanai biliyan kana motsi kai wani lokaci lokacin da ake rikicin nan za a yi maulidin mai duk min bauchi gombe talaji umaru bbc sai zo same ni ci akar mukallawo wannan mutane yadda suke tafiya ga mutanen nan yadda suke da sabon dan allah tunda kuna da baki ya kamata ku yi magana a hana tafiyan nan ko a janye taron maulidin nan na shehu ibrahim da na gaya matsa sai na ce alhaji maro ya ce abokananmu ba shi halanmu ba abokananmu suna da duk wanda ya kulla wani abu a wani guri za su shi warware suna da hadimai rauhanai da mala'iku za zuwa gaya musu waje kaza an sa kaza ce kuje ku warware babu wani abu da zai tashi a gurin balle iyayenmu ne za su zo gurin ba manyan ba abokananmu lalazi na ce sai dai kuma akwai abin da Allah yake nishi amma in ba haka ba abin da zai faru jamalin na ga taron ne an tafi an tafi na ce a'a karka damu na ce mutanen mu ba da kaske abubuwansu ba eh duk abin da su yi duk wanda kake ganin nan akwai tangaran wanda yake kallon kafin a yi abin da duk wanda yake shirya wani abu ma suna gani wallahi suna zaune a ɗaki duk wanda su su shirya wani makirci makafi ne amma kawai mutumin da yake cikin glass ne kai kana kallon sa shi baya ganin kana kallon sa to haka su suke saboda sun bi Allah Allah ya ba su irin wannan ka kwantar da hankalinka sai da aka dawo ya ce malam ashe abun haka yake ka san na jin daga dawowa ne aka samu damuwa a nan ranar da bom ya tashi a abin alhaji amadu ali haka mutane mu suke wa karwa sabu babul muhibbin al'udaba ko da yake zan tsaya haka saboda gobe sai mu shiga eh insha Allah za mu yi haka insha Allah Allah ce mutum Allah ba mu nasara Allah ce mutum Allah kara mana lima albarka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ولد والخاتم لما سبق ناصر الله لك الهدي الى صراطك المستقيم على هدي حق قدر بالدار العزيز صلاة تملا الازل والابد والزبن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما تجد من كاهدين احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتح